الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه yace rahimahullah babun nasiha mun ga gurin ko ko ya ga gurin ce babun babun nasiha wannan baba yana magana ne akan akan nasiha ce qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa innamal mu'minuna ikhwa kadai muminai su ne uwan juna ‘yan'uwan takarsu su ne ‘yan'uwan ce na hakika wa ƙala ta'ala ikhbaran annuhin sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya haɗa game da nuh alaihi salatu wasalam wa an lakum ina muku nasiha wa an hud sallallahu alaihi wasallam aka game da nuh hud afwan ya ce wa ana lakum nasihun amin ni mai muku nasiha ne kuma mai mai amana ne wa ammal ahadith amma hadithai wanda suka zo a cikin wannan yace fal awwal na farko ana abi ruqayya tamim ibn aus ad-dari radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala addinin nasiha manzo sallallahu ya ce addini ya ce gaba ɗayan shi nasiha ne a cikin ya zo cikin wasu ce wa wannan manzo sallallahu ya maimaita wannan su uku ya kulna liman sabai saboda kwaɗayin nasiha saboda sun ji addini gaba ɗayan shi nasiha ne suke son san wane ne za a ma nasihan nan kuna liman muka ce wa ake ma nasihan nan kala lillahi nasihan nan ana yin ta cikin haƙƙin Allah kan mu ɗauka nasiha ta hausa nasiha ta wasa shine mutum ya yi laihi ko hawan ka sa shi ga ka rika gaya mai abin da ya bai yi hawan nan nan shi nasiha shine abin ka yi abin kamar haƙƙi in haƙƙi ne ka bada shi yadda ya kamata ya kasance zuciyarka tana tana garau tare da wanda kake ma nasiha babu wani abu da ka ɓoye babu wata dauɗa a tare da ita game da wannan abin da kake ma nasiha sai dai nasiha a cikin haƙƙin Allah kamar nasiha cikin haƙƙin Allah da hausa daga an ce nasiha galibi a yi za a ma mutum an ga ya ɗan karkace ne a ɗan wannan a ɗan taro shi to nan ba ita ake nihi ba nasiha shine ka ba da haƙƙin da yake a kanka game da game da wannan abu zuciyarka ta kasance garau game da abin da kake ma wa nasiha ce lillahi nasiha a cikin haƙƙin Allah ta hanyar imani da shi da imani da rububiyar shi imani da uluhiyar shi imani da sifofin shi da sunayen shi wali kitabe aka nasiha wa littafin Allah Qur'ani Qur'ani mutum ya san da cewa magana Allah ce kai kai tahi akan magana waɗanda suke mubtadi'a wanda suka ce abin halitta ne sannan ya ba shi dukkan ya karance shi ya fahimce shi ya iya karanta shi da kyau ya fahimce shi ya kuma yi aiki da shi ya san da cewa ita ce mu'jiza ta ƙarshe ko kuma ita ce mu'jizar da Allah ya ba manzo alaihi salatu wasalam wadda babu wata mu'jiza wadda ta kaita ya aiki da abin da ke cikinta abin da ke cikin shi abin da hani ya zo a tattare da shi a cikin shi mutum ya nisante shi wali rasuli aka nasiha a cikin haƙƙin manzo alaihi salatu wassalam mutum ya yi imani da cewa shine manzo na ƙarshe wanda bayan shi babu wani manzo babu wani manzo wanda zai zo bayan shi da shi manzo Allah madaukaki ya cike annabta kuma shine wannan me yake da suna khatam da shi aka kama shi ne kawata ta manzanni nasiha gare shi kuma mutum ya yi kokari ya san sunna shi ya yi aiki da ita sannan kuma mutum ya yi difa'i gare shi da shi manzo alaihi salatu wassalam da yada sunna shi da karantar da ita duka wannan yana cikin nasiha ga manzo alaihi salatu wassalam wali a'immatil muslimin kuma nasiha ga shugabannin musulmi shine mutum ya musu ta'a fil ma'ruf kan mutum ya yi jayayya da su akan abin da Allah maɗaukaki ya sa a hannunsu mutum ya ce shi ma zai yi jayayya sai ya sai ya zama sai ya amshe abin da abin da Allah ya ba su shi ma kujerar yake so ya jayayya da da su akan akan neman kujerar ko kuma ya kawo hargitsi cikin cikin jama'a duka wannan baya cikin nasiha ga shugabanni abin da shugabanni to atiyu Allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum wa ammatihim da kuma nasiha ga gama garin mutane nasiha gare su shine dukkan abin da ke akwai alkhairi alkhairinsu a cikin a cikin shi mutun ya ya sanar da su shi sannan mutum ya yabi hanyoyin da suka dace wajen ganin cewa sun aikata sun aikata wannan abin kuma sun nisanci abda abin da zai cutar da su wannan shine nasiha ga ammatul muslimin yana ya sanar da su haƙƙin Allah haƙƙin Allah da haƙƙin littafin Allah da haƙƙin manzo da da abin da ya rataya a kan suna wanda wanda shari'a ta ta umarce su da su duka wannan yana shiga cikin cikin nasiha ga ga ga maganin mutane rawahu muslim al-imam muslim ya rawaito wannan hadisin الثاني نبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يتي بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماي مبايعة النبي عليه الصلاة والسلام ala iqami salah akan tsaye da sallah tsaye da sallah a lokacinta kamar yadda kuma aka yi umarni da ita bayan da mutum yake so ba wa ita zaka da ba da zakka wan nushi li kulli muslim da nasiha ga duk ga kowane musulmi kowane musulmi wannan ya ce abin da ya yi mubaya ya ma annabi mubaya a kai kenan shi muttafaqun alai hadithi ne wanda yake muttafaqun alai الثالث عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال la yu'minu ahadukum dayanku ba zai taba imani ba hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayanku ba zai taba imani ba har sai ya so wa dan uwan shi dan uwan shi musulmi ma yuhibbu li nafsihi abinda yake so wa kanshi amma nan a bisa wannan mandur na shari'a ba a san ran shi na na hawan shi ba tana wani akwai wani sabo shi yana sanya wannan sabo ba wannan ake nihi ba abin da ke wanda ke na alkhairi wanda wanda a mahanga ta shari'a wannan abu ne wanda wanda yana da kyau amma wani abin da ya shahi ma'asi wannan shi da kanshi bai so bai kamata ya soma kanshi wannan abun ba kenan takhallusi zai yi zai yi kokari yayi daga wannan wannan abu sai babul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar babu ke ga wanda ke bayani akan al'amru bil ma'ruf umurni da kyakkyawa da hani daga hani daga mummuna amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar yana daga cikin usul usul na na muslim na musulunci ko abun na musulunci umuman wanda da shi ne wannan yana cikin abubuwan da suka abubuwan da su ne Allah maɗaukaki ya fifita wannan al'umma kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kamar yadda malamin zai kawo ke qala Allah ta'ala Allah maɗaukaki yace wal takum minkum ummatun yad'una ila al khair lalle kasance a cikin ku wata jama'a yad'una ila alkhair wa'inda suke kira zuwa ga alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf kuma suna umurni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummuna wa ulaika humul muflihun wa'inda suka suke wannan Allah ce lalle su ne wa'inda suke masu rabo kenan aiki ne wanda yake ba ba karamin aiki ba eh wannan kama ومن يندى الله يتكتش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم saboda me yasa saboda hanya ce wadda matsaloli da yawa ke ciki ba kowa ke iya abin ga tunkaran matsalolin ba eh amma wanda suka tabbata akai Allah ya ce wa ulaika humul muflihun su ne wanda suke masu babban rabo qala ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kuntum ay antum kune khayra ummatin hiya al-umma ukhrijat lin-nas wadda aka hutar cikin mutane ta'muruna bil ma'ruf kuna umurni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani daga mummuna wa qala ta'ala Allah madaukaki yace khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin khudil afwa ka riki afwa ka kasance mutum ne mai afwa wa amur bil urf ka yi umarni da kyakkyawa wa a'rid anil jahilin ka kau da kai daga jahilai wa qala ta'ala Allah madaukake yace wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd mu'minai maza da mata sharan su masoya share ne ya'muruna bil ma'ruf suna umurni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar suna hani daga mummuna wa qala ta'ala Allah madaukaki yace lu'inal ladina kafaru min bani isra'il ala lisani daud wa isa ibn isa ibn maryam Allah an ce wayannan wanda suka kafirta daga banu isra'il a bisa harshen daud da isa dan maryam dalika bima asau dalilin kasancewa sun saba wa kanu ya tadun sun kasance kuma suna wuce iyaka kanu la ya tahana hauna a munkarin fa'alu sun kasance ba sa hana junansu daga munkar mummunan aiki wanda suke aikata labi isa ma kanu ya fa'alun Allah ce ya munana abin da suka kasance suna aikatawa na rashin inkarin munkar sannan duk wanda wanda baya zai ga dan uwan shi yana cikin munkar bai mai inkari ba baya cikin masoyan shi eh saboda jamala junan ku ne za ku yi na amma can mujamala ba ta aiki mujamala a nan duniya da tana yawa nan a jamala a ta yi amma aka je can ba ta aiki wa qala ta'ala shi yasa sahabbai basa babu wata alaka wadda za ta kasance tsakaninku da su wadda za ta hana su ga wani abu wanda ya sabawa sunna annabi alaihi salatu wasalam ba su yi magana ba wanda wani gaman za su yanke alaka gaba daya da mutane mafi abin mafi kusanci gare su wani gamin ƴaƴansu wani gamin amma yanzu Allah almusta'an wanda yake gaya ma gaskiya ma sai ka ga wannan babu mugun mutum kamar shi ya tsade ka dai kawai shi ko kan mutum ya diba wannan ka diba abin da ya faɗa gaskiya ne ko ba abin wancan tsakanin shi Allah ya san abin da ke cikin zuciyar kowa in yana yi ne shi ma saboda wani abu in bai dan ikhlasi da dan Allah ba shi ma baya da lada eh kai ku kai ba yayi ba ka ga lalle laihi abun da kai wannan laihi ne gyara kai in yaso kai ka samu amfanin abu wa qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya wadda ta zo daga wajen ubangijinku faman sha'a falyu'min ka saboda hikima wai abun ga saboda hikima kana ta abun ga me yake suna ana ma ƙarya kuskure ba da a ba ta huska ta gaskiya saboda hikima Allah ya ce wa kulil haqqu min rabbikum ka faɗi gaskiya daga abun ga daga wadda ta zo daga wajen ubangijinku faman sha'a falyu'min wanda ya ga dama ya yi imani wa man sha'a falyakfur wanda kuma ya zabi kahurcin ya kahurce baya cutar da Allah da komi ba kuwa yake cutarwa ba sai kanshi kuma zai gane zai gane kuranshi wa qala ta'ala fasda bima tu'mar ka zartar da abinda ka isar da abinda aka umurce ka da shi wa qala ta'ala anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun lokacin da azaba ta zo Allah ce mun abun ga mun kubutar da wayannan wayanda suka kasance suna wannan suna hani daga mummunan aiki kenan wayanda suke su suna wannan suna hana mummuna suna umarni da kyakkyawa dalilin sun Allah yake in abun game yake suna umarni da kyakkyawa da hani da mummunan da ake aikatawa yayyawa ana yin shi yadda ya kamata ko da ana aikin dalilin shi sai Allah ya abunga ya jinkirtar da azaba idan kuma azaba ta zo Allah sai ya kare wa'annan wa'annan mutanen bala'i ya shahi sauran sauran jama'a cewa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'is sai muka kama wa'annan wa'anda suka suka yi zalunci da azaba wadda take mai muni bima kanu yafsukun sakamakon abin da suka kasance sakamakon faskancin su da suka kasance suna wal ayatu fi hadha al babi kathiratun ma'luma ayoyi a cikin wannan baban suna da yawa kuma sanannu ne lokaci da sauro ta ce wa amma al ahadith amma hadisai fal awwal na harko an abi sa'id al khudri radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ce abu sa'idan al-khudri radiyallahu anhu ya ce ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran wannan hadisin shi asali ne a cikin baban amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar shi yasa ya kamata mu fahimce shi da kyau ce man man yana daga cikin alfadul umum kowa yana shiga ciki kai da da ni da duk wanda ka sani man ra'a wanda ya gani kenan abu na farko ya tabbatar da kenan aka ce abun man ra'a minkum munkaran ya gani ra'a kaga karshe ne abinda ka gani wannan karshe ne wajen tabbatar da shi haka abinda ka ji abun ga wanda ya zo ma ta hanya wadda take tabbatatta babu wani shakku a cikinta man ra'a minkum munkaran na abun ga na nan kuma munkaran kenan ya tabbatar da munkar ne ba ka hau mutum ya hau jahilcin shi ba kuma ya gajiyar da mutane shi bai fahimci abun ba ya dauke shi munkar ya ta abun da husuma da mutane ya tabbatar da cewa munkar ne to wayanda wayannan abubuwan suka tabbata ya ga munkar in ya tabbatar da cewa wannan abin munkar ne wanzu sallallahu alaihi ce fal yughayyirhu bi yadi wajibi ne akan shi ya canza shi ya canza shi dan na harko a mataki na harko da hannun shi idan yana yana iyawa kamar shugaba ne shugaban kasa ne shugaban al'umma ne wanda yana iya canzawa akwai iko a hannun shi wanda da wannan ikon zai iya canza wannan abin da hannun shi ko kuma cikin gidan shi ne cikin gidan shi baya bukata sai sai ya samu shugabanci yana da shugabanci na gida fa in lam yastati idan ya kasance baya iyawa baya iya mai da wannan munkar canza wannan munkar din da hannun shi fa bilisani to da harshen shi ya hodi ya yi inkarin wannan munkar in ya bayyana wa mutane cewa wannan munkar ne mutane su nisance shi fa illam yastati idan ba ya da ikon inkari da harshen shi saboda cutarwa wadda za ta biyo baya fa illam yastati fa bi qalbihi fa bi qalbihi to da zuciyar shi ya inkari da zuciyar shi wa dhalika adhaful iman wannan shine imani mafi rauni kenan idan kaga munkar kaga ko wannan zuciyar kama baya ce ma zuciyar ka ko mi kana abun ga to ka san da cewa akwai matsala zuciyar nan tana da tana ba ta da lafiya ya kamata mutum ya ya mata magani eh kowane munkar ne kowane munkar ne shi yasa aka ce mutum ya nisanci guraren munkar saboda kasratul misas tumitul ihsas abinda kake gani yau da gobe yau da gobe sai ya sai ya zame majiki sai ya kasance baka in kare shi kana ganin shi adi yana wannan abu ne wanda yake yana da hadari akalla shaida abin da ke munkar ne mutum ya kishi da da zuciye shi akwai matsala wannan shine imani mafi rauni bayan shi babu wani abu sunan shi imani الثاني نبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون حواريون وأصحاب جباب وان النبي وان دا الله مدعوكي يتورو أتكين الأمومي وان دسك جباتين إلا كان له من أمتي فاتيا كسنتين أتكين الأمة شي ينادى حواريون hawariya ma'ana wanda suke makusantan shi wanda suke taimaka mishi wa ashab da abokanai ya khuduna bi sunnati wanda suke riko da sunnar shi wa yaqtaduna bi amrihi wanda suke koyi da umarnin shi suke aikata umarnin shi thumma innaha takhluqu min ba'dihim khuluf sanan bayan su sai wasu su zo su maye su khulufun yaquluna ma la yaf'alun wanda suke aikata suke faɗin abin da ba su aikatawa in ka ji maganganun ras ne amma aikin kuma sai a hankali wa ya faluna ma la umarun suna aikata abin da ba shi aka umarce su da shi ba faman jahadahum biyadihi fa huwa mu'min wanda ya yaƙe su da da hannun shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan mumini ne kenan kaga akwai akwai aiki nan so ne yan bid'a hake da eh faman jahadahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa man jahadahum bi lisanihi fa huwa mu'min kamar dai wancan hadisin wa laysa wara'a dhalika min al-imani habbatu khardal babu babu daidai da wannan a kwaye wannan komayya a raba shi so dubu daidai wannan zangar ne na raba ta so dubu na imani a cikin zuciyar mutum ga wanda wanda babu wannan a cikin zuciyar shi mana wanda baya inkarin wannan da da zuciyar shi ji mu yi da'a fil usri a cikin halin kunci biyan da aka shiga cikin kunci za mu ji za mu kuma yi da'a wal yusr da hali na sauki wal manshar da hali na lokacin da muke da nishadi muna cikin wannan muna son aikin muna son wannan muna jin nishadi a cikin wal makra da lokacin da naki ma abin ko barka so dole mutum ya yi sun ma manzo salasalam mun gamu baya akan sama wa ta'a wa ala atharatin alaina kuma da wannan akan athara shine kama abu haƙƙi naku a zo a yi rubda ciki a kai wanda suke masu iko su kaɗai suke abin da suka ga dama da wannan da dukiya ta al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sam da fa'a wa ala alla nunazi al'amra ahla haka kuma kan mu jayayya da da su wanda suke kan kan abun wanda abun yake hannas kan mu jayayya da su a cikin wannan lamarin kamar cikin mulki kenan kakkace kai ma kujerar nan sai ka sai ka dandana ta kaji yanda take illa an tarau kufran bawah a wani lokaci ne annabi ya ce alaihi salatu wassalam ake iya musu wannan ake yake zama wajibi ma a ai jayayya da su ai jayayya da su ce illa an tarau kufran bawah sai idan kun ga kahurci wanda yake a hili wanda mutum biyu ba sa jayayya akan cewa kahurci ne kenan kaga idan wasu suka ce kahurci ne wasu suka ce ba kahurci bane ba ya kahurta bai kahurta ba inda akwai jayayya to ku abin kenan ku bar wannan zancen sai ya kasance kahurci ne wanda yake kahurcin shi a hili yake mutum biyu ba sa jayayya a kan shi inda kun min Allah fihi burhan wanda kuna da hujja akan kahurcin nan nashi a cikin littafin Allah ko sunna manzo alaihi salatu wassalam to nan nan shi ma sai in ya kasance akwai iko akwai iko yanzu misali mutum ya je abin gagarin arna ya ce wannan zai munaza da da shugaba ba zai yi ba asalin kai kaje wajensu kai kaje wajensu asalin bai kamata ka tafi ka tafi wajensu ba kamata ya ka rayu wannan cikin cikin 'yan uwanka musulmi shi kuma wanda ke ya samu wannan mulki cikin musulmi ya kasance babu iko hallo yana da kahurci abun kahurcin nashi ya huto hili shi ma sai da sai da kudra sai da kudra akan abun ga akan kawar da shi in ya kasance jini ne za a zubda tana yawa ma ya zamna ya ci gaba da mulkin shi bai halitta ba sai kun tabbatar da cewa kuna iya kawar da shi ba tare da zub da jinin musulmi ba to a wannan lokacin ne yake zama wajibi akan musulmi su kawar da shi su kawo dan uwansu musulmi su sanya ya zame musu ya zame musu shugaba wanda kuma shugaba ne a kan musulmi wanda shi ba musulmi ne ba kahurcin shi ya bayyana shi asali ba wali al'amur ba ne ba kenan duka wannan abubuwan haƙoƙi na wali al'amur da ake magana a kan shi baya da su kawai dai abu guda ne in babu kudura ta sabke shi musulmi sai su yi haƙuri har lokacin da za su samu kudura su samu ikon kawar da shi su sanya wani ya ce wa Allah na kula wa an na kula bil haƙi aina ma kunna mu hudu gaskiya kuma a ko ina muke la na khafu fillahi lawmata la'im kan mu ji tsoron wani mai zargi a cikin haƙƙin Allah muttafaqun alai hadisi ne muttafaqun alai al-manshatu wal makrah bi fathi mimayhima dukan su mim kin fata ake musu al-manshat al-makrah ai fi sahli was sa'b lokacin sauki da lokacin kumci tsanani wal athara al-ikhtisasu bil mushtarak shine mutum ya keɓanta da abu ne wanda yake na jama'a gaba ɗaya dukiya ta al'umma kamata ya- al'umma duka su amfana da ita to sai ga mutum guda shi kada yake abin da ya ga dama da ita ku yi haƙuri eh yayin sama da faɗi da ita ku yi haƙuri wa qad sabaqa bayanuha bayanin ta ya gabata bawahan bi fathi al-ba'i al-muwahhadati ba'da ha waw bi fathi al-ba al-muwahhada mai da guda ba'da ha waw bayan ta akwai waw ثم ألف باين ألف ثم حاء مهملة باين كما حاء ودتك باتددا أي ظاهرا وندك أبيني لا يحتمل تأويله وند باب وند تأويل ذا ذا يمشي amma ana iya tawili abun ana iya wasu na iya tawili to wannan ba shi yake nihi ba akwai tambaya
nan da nan ku ce kasu dole ne sai mutum yana da wani mulki
wannan wannan asar ai sai yana da mulki sai yana da mulki eh yana da in ba da mulki wanda zai yake ko- kokarin ya amshe kayanka kakka kakka kakka bari ya amshe maka a kawai yanzu cikin bayan koyar su fami sai a ɗauki mutum guda a ce shi ne kawai matsayin a ba kowa cikin fami ke sai a ɗauki mutum guda a ce an ba shi kuɗi kuɗin mutane duka na fami to in ba a sa a yawanci ma sai mutum ya rika a wannan shi bai da wani mulki a ba da mulki wannan wannan ka nemi haƙƙinka baya da wata ma- wata matsala Mm. Eh, kuma a- amma cire shi ba da adalci a can- a canza shi da wani Mm. Mm.
Ana samun dictionary wanda ke taimaka wa mutum gane
kalm lafaz abun ga Ma'ana. eh akwai akwai wannan akwai wannan da yawa Eh, littattafan garibul hadith garibul hadith da akwai an-nihaya fi garibul hadith Eh, shi- wannan na ibn al-asir wannan shine mafi shine na ƙarshe wanda yana da kyau ƙwarai ya haɗe daga wanda suka gabace shi na ibn al-asir na wannan kai tahqiqi na wannan Ah, amma yana da wuyar samu ko mamlaka ma wannan na ali halabi a can ma yana da wuyar samu mujalladi guda ne dogo haka Hmm? Ak- akwai wannan wannan eh, wannan ah eh suna da yawa wannan akwai alfa'if fi gharib alhadith wannan duka ba abin ga baska wannan ba shi an nihaya dai wannan duka ya- ya hisu wannan ya hisu hadiya akwai wannan ana samun shi wannan talatul anwar na wannan qadiyya to shi bai bai bai hade duka wannan ba bai haɗe duka littattafan ba ba kowane hadisi za ka samu ba amma shi nihaya babu hadisin da za babu kalma da za ka kawo cikin hadisi wadda ba ka samu ma'anarta Hmm? an nihaya fi gharib al-hadith eh Eh. Ah? Eh, to su wajen malaman hadisi ba sa kiran shi kamus kamusin ana zancen wajen luga ne su garibul hadith suke kiran shi Eh. Eh. Alaikum. Eh. eh kama mun ma annabi mubaya'a akan akan abubuwan da suka tafi
abin da ya fara jan hankali na shi ne san guda uku da aka hada shi na na ƙarshen amma karakter da wasu ba a ayyana shi ba da bacci mai ƙarfi
Mm. eh shi abin ga saboda s- wannan wani masu rubutu masu wannan masu buga littattafan galibi su- magana annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce amma in hikaya ce ba sa ba sa sanya sai da wannan eh hikaya ce abinda abinda ya abu Mm. amma wasu suna duka suke da abin da ya shahi annabi gaba ɗaya suke wannan tazumi kan shi hadisi ne dama hadisi ai shine eh, ma udifa ila nabi sallallahu min qawlin aw filin aw taqrir aw sifa koda koda abu ne aka yi wanda a gaba annabi saboda shi shi baya ganin abin da ba gaskiya ba ya- ya kyale Eh, shi ya sanya ko taqrir an an yi a gaba annabi ko zamanin shi ya sani da ana yi bai yi magana ba to ya zama shari'a ya zama halal ne Eh, saboda annabi alaihi salatu wasalam baya ganin munkar ya kyale a kan shi Mm. Ba- babu mujamala Eh? Eh? Mm.
shi nihaya wannan kuma duk hadisai ne da iya da sai duka yana kawo ma duka duka duk hadisin da kake nema eh, su galib kana samun abun gabal mizish ai yana gaya maka kama wannan laf- lafazin ya zo cikin hadisi kaza Eh, da inda ma'anonin suke shan bamban duka yana kawo maka Mm. shi na qadi iyad abin da ya shahi sahihain da muwatta shi wani gama ya abin ga yana da miza akan akan wancan masharikul anwar masharikul anwar ala sihahil athar mm. makura eh, kuma filan yadda ya faɗa haka nan ismun alal musamman don ya haɗe duka duka wanda wanda suka ga abun ga eh, rubuce-rubuce wanda suka gabace shi kai har da bayan shi babu wanda ya zo da hiye da nashi suna sa mm. ala sihahil as- asar
littafi uku ko mm?
sai yin da mota eh to shi ko ibn al-athir duka da wuya ka- ka samu hadisin da ba sai mu abun ga waɗannan littattafan ba